الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da sake halara majalisinmu na karatu a cikin littafin iziya yau ranar alhamis zai zama 23 haka ne ya kai ko 23 ga watan rabiul al-awwal wata na uku shekarar hijira 1441 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan ga watan nuwamba shekarar miladiya 2019 muna karatu a cikin wani littafi mai albarka a cikin babi na biyu fi sala babin da yake magana akan sallah mun gabatar da abubuwa na farko muhimmai da malam ya ambata game da sallah kasance wata rukuni daga cikin rukunin musulunci guda biyar sannan da kuma irin girman al'amarinta a wajen Allah maɗaukacin sarki da girman matsayinta a cikin addinin musulunci. Ina ga mun ambaci sharuɗan da Malam ya kawo na wajibcin sallah. Malam ya kawo musulunci da balaga da hankali da ɗaukewar jinin haila da kuma na nifasi da kuma shigar lokaci. Za mu tashi ne a faɗin Malam wata jibu bi awwalil waqti duban muwassa shi ma mun yi. أمني وتجب بأول الوقت وجوبا مستعان تنا وجبا أكان سمك زيا تنا وجبا farkon lokaci wajibci amma mai yawa mai faɗi mun yi bayani akan wannan wajibci mai faɗi wato lokacin sallah kasancewar lokaci ne mai tsawo tana wajaba da zaran lokacin na farko ya shiga amma wajibcin kuma yana da tsawo ta yadda kamar sallar azhar idan lokacinta ya shiga daga karkatar rana daga nan take wajaba amma sallar azhar ba ta fita akalla akan samu kusan fiye da awa uku sallar azhar tana nan don haka lokacinta yana da tsawo wajibcin yana nan yana bin lokacin sai zaba ya ce masa wujuban muwassa'an wajibci ne mai yalwa ba wai da zaran ta yi to wajibi ne ka tashi ka yi ta in baka tashi ka yi ta lokacin ba ka yi laifi a'a wanda ya yi ta da zaran lokacin ta ya yi da wanda ya ƙara minti talatin da wanda ya ƙara minti talatin da wanda ya ƙara minti talatin da cikin lokacin ne sai dai kawai a ce wane ne ya fi dacewa da falala sai a ce wanda ya aiwatar da ita a farkon lokacinta amma shin wanda ya ƙara awa ɗaya daga farkon lokacinta ko ya ƙara awa biyu daga farkon lokacinta ya yi zunubi ya yi laifi amsa shi ne bai laifi ba ai wajibcin yana da faɗi saboda faɗin lokacin mun yi bayani a kai wancan satin na maimaita ne saboda waɗanda ko ba sa nan muka yi bayan wannan zai san sirri su ake nufi katal amma bayanan da muka yi da matsalolin da suka shafi yalwar lokaci a wancan satin za a same su a karatunmu na wancan satin. Za mu tashi faɗin malam, man jahada wujubaha aw shay'an min wajibatiha aw shay'an min arkani al-islam al-khamsa fa huwa kafirun murtaddun yustatabu thalathata ayyamin fa in taba wa illa qutila ومن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها انتظر انتظر إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة فإن لم يصلي قتل بالسيف حدا wannan malam yana magana ne dangane da wato hukuncin wanda ya bar sallah inda a karatunmu na wancan satin mun yi bayanin matsayinta addinin musulunci da kuma girman sha'aninta wajen Allah to sannan mun yi bayani akan hukuncinta akan kowane mukallafi hukunci na ta'ayini da kuma sharuɗan wajibcinta duk wanda ya cika wannan sharuɗa to sallah ta wajaba kan a matsayinsa na musulmi amma waɗanda suke barin sallah ba sa yi ba sa fita daga ɗayan uku ko dai wanda yana musulunci amma ya karyata sallah yace sallah ba wajibi bane ko yace bai yarda da sallah a musulunci ba saboda irin kwashe-kwashen da ake da shi yanzu na ra'ayoyi wani kaji shi ya ware kawai yana wani ra'ayinsa to za a iya samun wata rana wanda zai ce bai yarda da sallah sallah ba dole bane ya ta kawo dalilai na banza na iska duk wanda ya yi inkarin sallah kuma da sunan yana musulunci ko kuma wanda ya bar yinta amma bai yi inkarinta ba ya yadda wajibi ce ya yadda wajibi ce amma aka ce ya ce ba zai yi akwai irin su kuma shi wancan na farko mai inkarin wajibcinta za ka samu galibi shi har addini yake da shi shi kuma wanda ya yarda wajibin ce amma baya yi to zaka samu kawai lalacewa ce ta same shi in an tambaye shi ya yarda sallah rukuni na cikin rukunin musulunci ya yarda wajibi ce akan to amma shi kuma ba zai yi sallah ba duk yanda aka yi duniya duniyar nan ya sallah ba zai yi ba sannan kuma sai na uku wanda shi kuma ya yarda wajibi ne shi ma amma baya yin ta saboda kasala in an ce yayi zai ce zai me yawa ma zai yi wata wata ba zai yi ba kasala take hana shi sallah yana da bambanci da wannan mutum na biyu wanda shi biyar da aka mar nasiha aka ja masa hankali aka yi masa fada aka yi masa barazana ba zai yi ba amma ya yarda kuma wajibi ce ya sha bamban da na farko shi kuma da ma ya karyata ta gaba daya duka waɗannan mutanen guda uku suna da hukuncin kisa dukkanin su suna da hukuncin kisa sai dai kawai bambancin matsayi wannan kisan na miye wannan kisan na miye shine malam ya shiga bayani akan wannan matsala faman jahada wujubaha wanda ya ƙaryata wajibcin sallah yayi musun wajibcin sallah aw shay'an min wajibatiha ko ya ƙaryata ko yayi musun wani abu daga wajiban sallah yace ba dole sai ya tsaye da ruku'u ba ba dole sai da sujada ba su suna iya sallar su a tsaye ya yi musun wani abu daga cikin wajiban sallah, aw shay'an min arkanil islamil khamsa ko ma ya musun wani abu daga cikin rukunin musulunci guda biyar. Rukunin musulunci guda biyar an san su, kalmomi biyu na shahada da sallah da azumi da zakka da kuma haji. Sai musu ɗaya, ya ce ba dole ba ne. wa huwa kafiru wannan kafiri ne murtaddun wanda ya ridda ridda shine barin musulunci ana barin musulunci da abubuwa da yawa to daga ciki akwai akwai musun wajibi daga cikin wajiban musulunci kuma wajibin ma kala kala akwai wajibi da ake saninsa ta hanyar nazari da ilimi ijtihadi za ka samu irin wannan wajiban malamai ma suna sabani akan su wani yace kaza wajibi ne wani yace ba wajibi bane mustahabbi to irin wannan sabani akan same shi yanzu misali kamar sallar jama'a sallar jami'a masallaci wasu malamai suka ce wajibi ne akan duk wani namiji baligi mai hankali lafiyayye wasu kuma suka ce a'a ba wajibi bane mustahabbi ne kamar sallar gaisuwar masallaci tahiyatul masjid wasu malamin suka ce wajibi ne wasu malamin suka ce a'a mustahabbi ne kamar sallar wutri wasu malamin suka ce wajibi ne wasu malamin suka ce a'a ba wajibi ba ne mustahabbi ne to irin wannan wajibi wajibi ne da ake iya saninsa ta hanyar nazari da ijtihadi to ba shine wajibin da musunsa yake kafarta mutum ba wannan wajibi ne qabilu lil ijtihad wajibi ne da yake iya karban ijtihad amma akwai wajibi na abin da laruri ne sanin sa addini duk abin da kaji an ce maka shi ma'lumu min addini bil darura wato a addinance sanin sa laruri ne in an ce laruri ba ana nufin laruri na dole ka san shi ba ana nufin laruri na ilimin sa zai same ka ko kai karatu ko baka karatu ba ilimin laruri ana nufi da shi ilimin da yake riskan mutum ko ya je makaranta ko bai je makaranta ba ko ya yi ilimi ko bai ilimi kamar sallah kamar azumin ramadan kamar hajji kamar zakka ba wani musulmi da zai yi musun waɗannan abubuwa kisa lokacin sai abubakar bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaɗan sai abubakar ya hau karagar khalifanci sai aka samu waɗansu mutanen ƙauye suka hana zakka suka ce a tun da manzo sallama ya rasu zakka ta faɗi ba zai da zakka ba sai na Abubakar ya ce waɗannan mutanen sai an yaƙe su haka sai na Umar ya ce masa a'a yaya za ka yaƙe su ai musulmai ne sai ya ce sai ya ce sai ya ce sai na Abubakar ya ce wallahi sai na yaƙi sai na yaƙi duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka la uqatilan man farraqa baina salati wa zakat wallahi law man law man law man law man'uni anaqan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum bihi ite na rantsi da a ce za su hana ni dan taure anaq shine ɗan ƙaramin taure ko ɗan ƙaramin rago wanda wato abinan alayya alayya bai kai layya ba saboda ƙanƙantarsa ya ce ya wannan da za su hana ni wanda a lokacin manzo Allah sallama sun yadda suna bayarwa ma'ana sun yadda da musulunci sai yanzu ne za su yi gardama wa musulunci ya ce wallahi akan wannan ɗan ƙaramin tauren sai na yaƙe su bai gushe akan wannan ra'ayin ba har sai da Umar ya gamsu. Sai jina Abubakar ya shirya yaƙi, aka je aka yaƙe su, aka kashe na kashewa masu guduwa suka gudu masu tuba suka tuba. Da wannan, da wannan ɗin aka ɗauke su murtaddai masu ridda, saboda sun kare ta zakka. Me yasa saboda zakka wajibcinta matsayinta addinin musulunci sananne ne a wajen kowa ba wajibi ne na nazari da bincike ba wajibi ne na laruri wanda iliminsa yake zuwa wa mutum ko ya shirya ko bai shirya to sallah tana cikin su dukkan rukunan musulunci suna cikin su kisa za ku samu a babin aqida malamai aqida akwai waɗanda za ku ga suna ambaton waɗansu mas'aloli kamar na fikihu ne a littattafan aƙida kamar al'imamul barbahari abul hasan yana ambaton waɗansu matsaloli kamar na fikihu kamar shafa akan kofi da cewa inkarinsu kafirci ne me yasa saboda wato saninsu ya tabbata ne ta hanyar hadisai mutawatirai irin waɗannan abubuwa addini ba a musu saboda iliminsu ya fansama sanannen abu ne shahararren abu in ka ce babu shi a addini ka ɗebo kanka ka ɗauko kanka da alaba ga mu ire-iren waɗannan abubuwan sanannu ne a addini a ilimin larura shi sa malam sai ya faɗaɗa al'amarin abin bai tsaya a sallah ba ya ce kai duma wanda ya yi musun wani abu daga rukunan musulunci wa huwa kafiru kafiri ne murtaddun wanda ya ridda yustatabu salasata ayyamin za a bashi tuba na kwana uku wa in taba idan ya tuba magana ta kare wa illa in ku ba haka ba kutila za a kashe shi kutila riddatan kenan inda hukuncin sa ridda ne za a kashe shi ainihin wato riddatan a matsayin hukuncin ridda shi wannan hukuncin sa kenan ridda yayi malamai sun hada shi da na biyu wanda ainihin wato wanda wanda ya yin sallah kwata-kwata baya sallah ne gaba ɗaya ya yadda kuma da sallar amma kwata-kwata baya sallah suka ce wannan ma riddan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alƙawarin da ke tsakaninmu da su sauran waɗanda suka ji za su yi musulunci shine sallah wannan shine babbar yarjejeniya da ke tsakanin ainihin wato a shari'ar musulunci da musulmi masu yin musulunci wanda duk ya barta to ya kafarta a bayan kalmar shahada a bayan tauhidi to sallah ita ce ke kan gaba ita kalmar shahada wata kalma ce da wanda yake kafiri yake shiga musulunci da faɗanta da kuma yarda da abubuwan da ta kunsa ba ce kalmar shahada kullum musulmi ya maimaita ta sauka za a rana ba ko kullum musulmi ya faɗe ta ba kafin ya tabbata musulmi da haka ita kalma ce da ambatanta da yarda da hukunce hukuntenta suke tabbatar da mutum a musulunci ba tare da an lazanta masa bibiyanta ita a ainihin wato wajen faɗa a koda yaushe ba amma sallah ita ce aiki na zahiri da kullum yake take wannan aiki yake tabbatar da yaddarka da wannan kalma ta farko shi yasa sallah ta fado na biyu daga cikin rukunin musulunci saboda ba zai yi ta zama na farko ba dan ba a sallah ba musulunci to idan aka yi kalmar shahadar aka shigo musulunci to abin da yake bakin kofa shine sallah wanda ya kiyaye sallah wanda ya kiyaye sallah to asirin sa yaro wanda bai kiyaye sallah ba to sauran abubuwan da suka biyo bayan sallah ba za su yi masa amfani ba إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة زال سلama yace tsakanin mutum musulmi da ya fada shirka da kafirci abin da ya hana mutum musulmi fadawa shirka da kafirci shine sallah kenan dukkan wanda ya bar sallah to ya fada kafirci ya fada shirka don haka wannan duk wanda ya bar sallah to ya kafarta haka malamai sai suka ce da wanda ya ƙaryata sallah da wanda ya yin sallah da gangan kwata-kwata baya sallah ni wannan al'amarin nakan gan shi a karatu ban tsammanci yanzu yana faruwa ba amma sai kwanan nan na samu na samu wani kes wata mata tana koka mijinta baya sallah wata kwata kuma ba zantan yana yi yana fashi bane ba a baya sallah baya sallah asuba za ta yana ta baccin sa sai takwas ko tara ya tashi ya wanke bakin sa ya wanke fuskar sa ya brush yayi wanka ya fita sallar juma'a ma yana gida za a yi sallar juma'a zai je kaga wannan kafirci ya tabbata ba kasala bane shi mai kasala yin an ce masa yi wani lokacin zai yi in ya fake idan mutane ne ba a ganin sa sai ta wuce bai yi ta ba akwai irin su in suna tare da jama'a za a yi sallah da su amma in su kadai ne to ba lallai su yi ba da haka da haka zai wuce to irin wannan mai kasala ne amma irin wanda shi a kowane yanayi ba zai yi sallah ba wannan murtaddi ridde to me musulunci ba ba musulmi bane a musulmi bane da haka kafiri ne murtaddi yustatabu za a bashi tuba na kwana uku wannan ana nufin shugaba kenan ko alƙali za a ba shi tuba amma irin yanzu a irin tafiyar da muke yanzu baya daga cikin hurumin alƙali a kawo masa mutum baya sallah sai ya ba shi kwana uku in ya kwana uku bai sallah bai ce a je a kashe shi a dokar gwamnati baya daga cikin aikin alƙali shugabannin da suka tsara abin sun rungumi wannan sun rungumi wannan shi an sauke masa alƙali wannan baya zama aibu domin shugaba mai nada alkali yana da ikon da zai iyakance wa alkali irin aikinsa da haka tunda ba a bashi wannan aikin ba shikenan ba ruwan sai shi kuma shugaba shi ya runguma aikin da bai bai wa alkali wata shi ya runguma amma a ka'ida shari'ar musulunci ba ana nufin ku ƴan uwansa ku bashi kwana uku ba ko ‘yan anguwa, ko matasa ‘yan hamasa, makwabta su ce, To, malam mun fahimci baka sallah, mun ba kwana uku. A wannan ana nufin a hukuntan, a kai shi gaban hukumomi, hukumomi su tabbatar da cewa baya sallah. Idan an tabbatar sai a ba shi kwana uku. Idan a cikin kwana uku nan ya tuba, shine fa in taba, in ya tuba, shikenan fa hasan yayi kyau kenan galibi a larabci an fa an zo da irin wannan sharadin ba a ce ka karasawa ba kai za ka karasa da kanka sai sa malai ce wa in taba wa in fa in taba wa illa wa in taba jawabin sa shine fa hasan in ya tuba to yayi kyau ko ko fa in taba faqad bari'a in ya tuba to ya kubuta wa illa in ku bai tuba ba kutila za a kashe shi amma wannan kisan kisa ne na ridda shi kisan ridda in an kashe mutum da sunan ridda to banda makabartar musulmai banda hidima irin ta musulmai ba za a zo a yi masa wanka irin na musulmai a masa likkafani a yi masa sallah ba a ai ya mutu murtaddi ne inda murtaddi ne to shikenan in an kashe shi sai a dankawa abin nan an yamur awai a kiristoci nan kace sai a danka wa kiristoci ko a danka wa arna eh in mun ce da bambanci Raran su yakan batin an faɗa sun wasu na ganin na kirki ne. Da haka za in ma ba a danka musu ba to haka za a ɗauke shi a je a toni rami saboda kare ya mana wari a je a saka shi can wani rami wani wuri daban ba makabartar musulmai ba jama'a ba a kaiwa makabartar musulmi wanda ba musulmi ba saboda makabartar musulmai ku sani cewa mu da muka yi imani da ni'ima da azabar kabari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari abin da yake faruwa a cikin kabarin nan gaskiya ne kabarin kafiri ba shi da dadi kuma manzon Allah sallama yake cewa abin da duk yake faruwa da gawa daga sanda ta mutu in ta gari ce in ta sharri ce duk wata halitta tana ji in banda dan adam manzon Allah sallama yake cewa laula an tadafa la sa'altu rabbi an yusmi'akum min azabil qabr ma asma'u in banda gudun kar ku ki binnewa ba da na roki ubangiji na ya jiyar da ku abin da nake ji yake faruwa a cikin kaburbura kun manta ya bi kaburbura ya bi ta kan kaburbura guda biyu yana tafiya sai aka ga ya yanki gamba danya ya dasa a wannan kabarin ya dasa a wannan kabarin yace innahuma la yu'azzaban ana yi musu azaba ne shi ya ji ya ji irin gurudin da ake a ciki dan haka ya dasa yace la'allahu yukaffifu anhuma ma lam yalbisa ta yiwu wannan gambar za ta rage musu azabar matukar ba ta bushe ba to ba ce aka aje a ta dasa gamba akan kaburbura ba gambar manzo Allah sallama ake ne haka wannan sai ya nuna cewa abubuwa suna faruwa a cikin kabari waɗanda wato dabbobi suna jin me ke faruwa mu ɗan adam ba ma ji to kaburburan kafirai abun malam ba arziki to idan aka je aka sa kaburburan kafirai a cikin musulmai to an kai musu disturbance disturbance ne kawai aka je aka kai magabata suna cewa idan taguwa tana da ciki tana naƙuda ta kasa haihuwa mukan ja ta mu kai ta kan kabarin kafir da an je kusan kabarin tsabar hayaniyar da ke cikin kabarin in ta yunkura sai dan ya mutu saboda bala'i saboda abin da ta ji razana da tsoruta kuma dama ba Allah ya gaya mana ba tsoruta da razana yakan sa ciki ya fita yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد كل مرضعة تذهل عما أرضعت جومي شاير و الشيء ذات قفلة daga abin da take shayarwa ta ƙetare kawai ta ruga saboda tsananin tsoro da firgici da take ciki wa tadau kullu zati hamlin hamlaha duk mai ciki za ta sauke cikinta ya kai haihuwa ko bai kai ba zai fito saboda tsorita da takin hankalin da ke ciki na wannan rana wa taran nasa sukara za ga mutane suna suna suna suna suna tangadi sun fita a cikin hayyacinsu wa ma hum bi sukara kamar masu maye amma ba maye bane lakinna azaballahi shadid azaba ce ta tsanani haka wannan ayar ai ta nuna mana cewa lallai tsorita da firgici yakan sa haihuwa magabata da suka gaskata wannan domin sun ga dabbar su ta kasa haihuwa tana tana tana da wurwure sai suka yi ta kan kabarin kafiri dan sun rantse da Allah ana ana ana hayaniya a wajen sai su je kawai sai su suna zuwa kusa da wurin sai ta yunkura kawai sai ta haihu yanzu irin wannan hayaniyar za a je a sa a cikin mu to shi yasa wani lokacin ya kamata mu mai da hankali ko aqida ce bamu gamsu da ita ba to bai kamata mu dinga bari ana binne mana irin waɗannan mutanen a cikin mu kuskure da rashin sanin da rashin sanin ciwon kai da rashin sanin meye musulunci da dokokin musulunci akwai akwai akwai aqidu waɗanda suke da uzuri suna da uzuri muna ɗaukansu musulmai amma akwai wanda ba su da uzuri yanzu irin shi'a ba su da uzuri ba dalili sai su yi makabartarsu hukumomi sai su ba su umarni su yi makabartarsu saboda su ma sun nuna cewa ba musulunci suke saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kwalliya wa kabari ya hana gini akan kabari ya hana bambanta kabari da sauran kabarbura ko kabarin wane ne farkon jihadin da manzo Allah sallama ya fara yi lokacin da ya bude makka yana dawowa madina ya umarci sayyidina ali da wata tawaga yace ku bi daga makka har ta'if duwe da kuka gunci ku sare shi ku karya shi a ragargaza shi duwe da kuka samu wani kabari da aka bambanta shi da yan uwansa ku canza masa tsari kar ku bar wani kabari face kun daidaita shi da sauran yan uwansa haka sai dina Ali ya biye wannan aiki suka fara karya gumakan da ke cikin ɗakin Kaba wajen gunki ɗari uku duk aka fitar da su aka yashe wajen tata aka kakkarya su suka bi kuma hanyar ta'if Allah ta da'ati misalan illa tamassaf wala sabaran mushrifan illa sawaitahu yace alika ma hanya kar ka ga wani gunki face sai ka shafe shi ko kuma wani kabari da aka ɗaukaka shi face sai ka daidaita shi da sauran kaburbura. to amma a ce kabari za a yi masa gini a yi masa tiles a sa masa fulawa a yi waye da a cikin kaburburan musulmi nan in ka bi hanyar Abuja ta Jos haka za ka dinga ganin irin wayannan kaburburan na na na arna a kofar gida in ka ga a kofar gida in ka ga ginin tiles a kofar gida a kewaye kar ka yi tsammanin wurin tuta ne ko wurin wasan yara ko wurin sunuka kabari ne nonar ne za a raka gawa da ganga da fulawa in makwarta musulmai kuma mu din mu yarda cewa wannan musulunci ne saboda ba san me musulunci ba to karar ta yi yawa karar ta yi yawa to ya kamata waɗanda suke da iko da waɗanda suke da dama san muhimmancin wannan al'amari kuma su ga me ya kamata su yi akan wannan al'amari mu ba masu gari bane ba mu da iko akan gari amma za mu faɗa don haka duk wanda yake murtaddi ne daban ake binne shi ba a kai shi makabartar musulmai saboda kada ya cutar bayan Allah suna kwance su kada a cutar da su Allah ya mana shirya don haka shi irin wannan mai karyata sallah za a kashe shi kisan ridda wa man aqarra bi wujubiha wanda kuma ya tabbatar da wajibcin da yadda wajibi ce wamtana'a min fi'liha amma sai yake aikata ta ya yadda wajibi ce amma ya ki yi wannan sune kashi biyu da wanda kwata kwata yake yi da mai kasala untuzira to wannan za a jira shi a saurara masa ila an yabqa min min waqti hadaruri miqdaru raka'atin kamila إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة ذا ثورة رامك زوى يثورة أن يبقى يثورة من وقتها الضروري ألوك تنتن لروري مقدار ركعة كاملة برغدا ركعة تكتية ركعة لا ذا ثورة رامك to an yi an yi da shi yayi sallah yaki to sai a saurara masa idan azhar ce to ba daga la'asar ta shiga ba a sai a bashi ai zuwa sallar la'asar azhar du a muktari take idan an shiga la'asar to an shiga larurin azhar to larurin ma a bi shi har sai ya zama gwargwadon raka'a ɗaya ya rage lokacinta ya fita to daga nan ne za a ɗauki hukunci a kansa gwargwadon raka'a ɗaya lokacin ta ya fita to nan za a ɗauki hukunci a kansa fa in lam yusalli idan bai yi sallar ba kutila bi sayfi haddan a kashe shi da takwabi shi kuma haddi shi kuma haddi an gane ko to amma wannan da malai yake cewa gwadon raka'a guda ɗaya cikakkiya ba kowace sallah ce mai wannan ɗabi'ar ba kamar sallar asuba tana da shi idan an saurara wa mutum a gari ya waye haske ya bayyana ta shiga laruri to daga lokacin da shiga laruri za a saurara masa kafin fitowar rana idan zai iya samun raka'a ɗaya to za a saurara masa har sai ya zama abinda ya rage rana ta fito ba za a iya samun raka ɗaya ba kuma ranar ta fito din bai yi ba to daga nan sai a masa hukunci amma irin azahar da muka misali da ita idan ta shiga laruri ai la'asar ta shigo na kan yi sallah biyu ne a kan to yanzu abin da za a saurara masa a ƙarshen lokaci gwargwadon raka'a biyar ne ba raka'a ɗaya ba gurgudan raka'a biyar ne in a halin gida ne in a halin tafiya ne gurgudan raka'a uku abin da ake nufi da wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man adraka raka'atan qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adraka as-salah wa man adraka raka'atan qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-'asr duk wanda ya riski raka'a ɗaya kafin rana ta fito to ya samu sallar asuba raka'a ɗaya in ya same ta kan rana ta fito da a ce zai yi ruku'un raka'a ta farko ya kulla ruku'u a wajen wanda suka ɗauki cewa kulla raka'a shine kulla ruku'u ko ya ɗago daga ruku'u a wajen wanda suke ganin ɗagowa daga ruku'u shine kulla raka'a to idan mun kai shi zuwa ɗagowa daga ruku'u shine mun fita daga sabani kenan kowa ma ya yarda nan ka raka'a ta kullu to da zai yi gwargwadon wannan sai rana ta fito ya samu asuba akan lokacinta sauran abin da ya rage ko ya yi rana tana nan ya samu asuba a kan lokacinta ku garan gwame na addinin Allah. Ka samu ruku'u ka ɗago kan lokaci ya fita, sauran ko lokaci ya fita ka same ta. To haka sallar la'asar, ka samu ruku'un raka'a ɗaya ka ɗago sai rana ta faɗi, sauran raka'a uku da za ka yi bayan rana ta faɗi ana kiran ana kiran magariba, kana ƙarasa raka'a hudun to ka samu la'asar akan lokacin an maka uzuri to kaga idan irin wannan matsalar ta faru da mutum to tun daga la'asar ta shigo to in mazaunin gida ne ai ba zai yiwu yayi azhar yayi la'asar ba sai idan ya samu raka'a hudu sannan ya samu raran lokacin raka'a ɗaya na la'asar daga nan ita in ta shiga cikin faduwar rana ya same ta ita don haka wannan ana bukatar a saurara masa zuwa abin da bai wuce samu raka'a biyar bakan faduwar rana da zai iya azahar cikakkiya ya fara la'asar haka magariba da isha suke da ketowar alfajir kuma gwargwadon yadda zai samu raka'a hudu zai yi magariba ya samu raka ɗaya ta isha kan alfajir da isha idan a halin tafiya ne mai azahar da la'asar da gwada raka a uku ya yi azahar biyunsa ya yi raka ɗaya ta la'asar idan sallar magariba da isha ne a halin tafiya yana nan a hudunsa ya samu magariba kamila ya samu raka ɗaya ta isha to daga nan idan bai yi sallah ba fa illam yusalli in bai yi sallar ba kutila za a kashe shi bi saifi da takobi da takobi haddan a matsayin haddi to shi mai kisan haddi ya sha bamban da kisan murtaddi gashi malam yace wa yusalli alaihi ghayru ahli al-fadl waɗanda ba ma'abota falala ba sai su yi masa sallah waɗanda ba ma abota falala ba sai su yi masa sallah to kamar zuwa ke ya san mutane ba mu da adalci yanzu aka ce mun mu je mu mai sallah a irin wannan mutumin sai in ce an rena mu hankali amma kuma in za mu yi kanmu adalci mun san cewa mu dinnan a musuluncin nan hawa hawa ne duk da kowa tsakaninsa da Allah sulhu ne amma hawa hawa ne wani wallahi ko da kanka aka ce kai alƙalanci a ce layi za a shiga aljanna za ka ce wani zo ka wuce kai da kanka za ka yi kanka adalci Na haka akwai ma'abota falala da gaske misali limaman gari limamin gari dan dattijon limamin irin malam ayuba a ce irin wannan mutumi an same shi za a masalla a ce a gai su mala ayyuba masalla ai ba a kyauta ko mala ayyuba limamin katagun gaba ɗayan ta tattido mai nutsuwa mai kokari ai za mu ce malam ba zai fito ba ya fi ƙarfin wannan gawa za ka akwai waɗanda an san su a gari zaɓaɓɓu ne na an yadda cewa na Allah ne bayin Allah ne sirrin tsakaninsu da Allah su suka ci Allah shi ya sani amma mu shaidar da muka musu bayin Allah ne to irin su ba su za a nemo ba ina fata an fahimta to ina ya kamata a ji a kai gawa eh ko wani ya kai ta tasha wato su direbobi suka ran mota a mi wa kan adalci mana a ai ba cewa kace su kuma mutumai bane ko ba cewa kace ba mutanen kirki bane amma dai ai ba za a zo a ba ba za a zo a ba su limancin fada ba ai wani ko a anguwarsu musulmin ne kowa ya da musulmi ne yana da kokari babu laifi amma ko liman ne ah, mu da kanmu ba yanzu an yi sahu da ya sala ce ga ta malam bismillah a ce kai wuce mana a ce ka ina malam bismillah ko ba haka ba da haka ai kowa ya sani a musulunci na hawa hawa ne mataki mataki ne to shi kenan tasha mutanen kirki ne babu laifi a kai gidan fim eh gidan sinima me suke yi a wajen sallah suke yi kyamun laili suke yi wa'azi suke kallo to sai a je bakin sinima a ajiye gawa ce jama'a ku fito a yi sallar gawa a samu wani kwalalle a ciki a ce bismillah wuce an fa mutunta shi sallah za a marfa an yadda sallar ce su ma musulmai ne ceto za su nema masa abin da ake nufi jama'a ba ana nufin su ɗin kaskantattu ba ne ba haka ake nufi ana nufin shi ɗin a ɗaudar su a kansu ba wai kaskancinsu ake so a nuna ba kaskancinsu ake so a nuna shi ɗin a ɗau darasi a kansa, duk wanda ya san cewa wani sinima aka kai shi, aka dakatar da kallo, aka fito aka yi masa sallah, a ce wani ne ma ana ce masa oga, shi ya ja sallar, ba wanda zai so a kai shi sinima a masa sallah. A da bi da jan gaba ɗaya, ya ce daga cikin zaɓaɓɓun nan ta iya bin sa sallah a'a ai da bi da ba su je wajen ba kwata-kwata ko rakiya ko binnewa ba abin da ya shafe su can za a je a yi harkar an gane ko wannan ai ba sai wanda aka kashe haddi ba mutanen banza irin karuwai irin ‘yan daudu duk in sun mutu haka ake musu amma kuma lokacin ba mu da adalci mutum ne ɗan gidanku daudu yake kai ka san ɗan daudu ku kun san ɗan daudu ne sallar ma bai cika yin ta ba ya mai da kansa mace da zani yake yau yana maganar mata ya zo ya mutu kun zo kun masa gata irin wadda za ku yi wa limamin limami a gidanku inda akwai limami kun masa gata kun masa wanka kun masa likkafa ne kun zo kun kun kun haɗu kun nemo limamin anguwar ya zo ya masa sallah ba ku yi musulunci adalci ba kara ce wacce ta saba a musulunci ko ɗan gidanku ne ta haka sai ku yi masa hukunci irin wanda musulunci ya masa shi ya mai da kansa haka ai ku ba haka kuke ba to sai a je a kai shi gidan sinima ko ko ko ko, ko gidan giya inda yan barasa masu masu da masu musulunci masu kwatanta musulunci sai su fito su matsalar su je su binne kayan su ko ‘yan uwansa ‘yan daudu a ba su su je su masa hidima in karuwai ne dadiransu masu zuwa musu sai a danka musu ita eh ɗaya a cikin karuwai ce mata wanka dadiransu mazaje masu musu su mata sallah su je aje abin ne jama'a musulunci abin wasa duk wanda kuka masa haka shi walakanta kansa sai walakanta kansa wa yusalli alaihi ghairu ahli al-fadl waɗanda ba masu falalar gari ba su za su yi masa sallah ghairu ahli al-fadl ba ba mafifita ba a gari wa salahi da kuma nagarta wanda aka san su su su na ƙwarai ne wa yudfanu fi maqabiril muslimina amma za a binne shi a makabartar musulmi kai shi makawatar musu binne shi ai tun kuwa wanda duk aka kashe shi haddi ai musulmi ne musulmi ne da haka za a kai shi makawatar musulmi ka ji an ce haddi a musulmi ake haddi amma ka ji an ce kutila riddatan a kashe shi kisan ridda to wannan kafiri ne ba za a yi masa hidimar musulmi ba wala yutmasu qabaruhu malam ya ce ba za a shafe kabarinsa ba ba za a shafe kabarinsa ba abin nufi a nan shi ne ba za a wai don shi an kashe shi kisan haddi to ba kuma za a shafe kabarinsa ya zama kawai ya zama ƙasa ba kamar yadda wasu suke gani to a binne shi a shafe wajen ba ma alamar kabari kamar an binne jaki a ba za a yi masa haka masa kabarinsa yare da ake kowa kabari malam yace wala yuqtalu bil fa'itati ba za kuma a kashe shi da sallar da ta wuce ba misalin yanzu ne aka gano bai la'asar ba to ba za a ce masa to karama ta yanzu in ba haka ba za a kashe ka a sai dai a umarce shi da magariba yanzu saboda fa'ita ta riga ta wuce da haka yanzu mu yanzu ba la'asar ce ta dame mu ba tunda ta riga ta wuce da musulunta yanzu wacce ta wuce kan ta wuce nawa su ta wuce in dai ba da baya yi ne ai da yawa sun wuce da haka yanzu wacce ake ciki yanzu ita ce zai musulunta a cikin ta yayi sallah amma wacce ta wuce ba a kanta za a masa hukunci ba shine wala yuqtalu bil fa'ita wa yu'maru as-sabiyyu biha li sab'i sinin ويضرب على تركها ضربا غير مبرح إذا بلغ عشر سنين ما لن يتي ذا أمر تيارو بها دين سلم لسبع سنين ينا شكرا بقي ويضرب علي على تركها za kuma a dake shi a bulale shi akan barinta in bai yi ba darban ghaira mubarrahin duka ba mai fasa jiki ba, duka ba mai rauni ba. Iza balaga ashara sinin idan ya kai shekara goma, wannan ku saboda hadisin da ya shahara kuka san shi. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i wa hum abna'u sab'i wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriquhum fil madaji' malam ya annabi sallama ya ce ku umarci yaranku da yin sallah suna yan shekara bakwai ku bulale su akan sallar idan sun ki suna shekara goma kuma a shekara goma nan ku raba musu makwanci ba a barin mace yan shekara goma da namiji ɗan shekara goma sha ɗaya ko ɗan shekara goma ko mace yan shekara sha biyu shi ɗan shekara goma a ɗaki ɗaya shimfiɗa ɗaya ku raba musu makwanci ku raba musu ɗaki da sun kai shekara goma saboda malam mata masifa ne manzo sallama shi yasa ya hana maza shiga kan mata yanzu wannan fa uwa ɗaya uba ɗaya manzo Allah yace raba musu makwanci uwa ɗaya uba ɗaya a raba musu makwanci to amma yanzu mai gida in ya hana ƙarnansa da gidansa sai ya ce ya yi tsanani shi mai tsanani ne wala Allah ma matar ta ce zargin ta yake to zargi ne yasa annabi yace a raba a raba yara ɗan shekara goma goma ba zargi bane shi imani tarbiyar sa ake tattalin sa ake irin yadda ake tattalin fiye da duk abin da ka kake tsammani sama da kuɗi imani tattalin sa ake ba wanda yake gadara da imanin sa yasa aqidar sunna mutum baya cewa ni mumini ne sai dai ce ni mumini ne insha Allah saboda ba ka da garanti akan imani babu ya imanin nan rauni ya shigo cikinsa environment kawai in ka samu kanka a ciki sai imani ya ma rauni yanzu na sai imani yanzu makarantunmu nan universities da colleges duk wanda yake mu'amala a ciki sai imaninsa ya yi rauni sai imaninsa ya yi rauni saboda abubuwan da zai rika gani wanda baya gani kwata-kwata to shi ran da ya fara gani sai ya ji wani iri shine alamar cewa ya fi ka mai ya fi ka imani kai da ka saba gani baka da matsala imanin ne ya dawo daidai na wannan level din dan haka a aji kawarka ce ba ku da matsala za ku zauna ku sha taɗi ku yi bayanai ka nuna mata abin da bata gane ba ku buga waya ku yi chatting ku yi waye da sauransu imaninka ne ya dawo wannan level din ya sauka don haka ba jin daɗi kake yi da ita ba ballantana a kai ga kai zina da ita a'a amma kawai jinta a matsayin kamar abokiya jin ba komai ka ganta a haka ko ba ta hijabi ka ganta baka ji komai ba ba wata matsala raunin imani ne wata rana bakin larabawa sun zo su daura a nan a bauchi muna tare da su a masauki daya da haka ga talabijin nan a kunna wabgegen talabijin suka ce a kama musu aljazira su ji labarai kama aljazira ta larabci da aka rashin dace mai labaran mace ce abun mamaki duk lokacin da aka nuno ta tana labaran sai ga mutum ya kifa kansa balarabe zai ga ya kifa kansa ba zai ɗago ba sai ya ji ana rahoto sai ɗaga ya kalli rahoton gine-gine ake nunawa da wayewa sai kalli rahoton amma da an dawo kanta za ta ci gaba da abin sai ya harfe su da kansa ba zai ganta ba mu kuma idan mu kyam to baban mutum imani ba ne to me yasa mu din mun saba saba muka yi illa ce ba na mantawa ni din nan akwai lokacin da in zo hutu Najeriya muka sauka airport da muka fito a Kano a taba na gani mai a taba ya ɗauki mace na yi ta mamaki saboda shekara ai wata na tara wata na tara ban ga mace ba sai a cikin hijabi baƙaƙen kaya nan wata na tara sai na ji wani iri mace ce kuma akan a taɓa kuma ba mijinta ba wani abin zai zama abin mamaki amma daga baya mun narke imanin imanin environment da kuke ganin sa yana sa raunin imani to shi imani taimakonsa ake yi tattalinsa ake to shi sai ka ji dokokin da ake samu manzo Allah ya ce ku nisanci shiga wajen mata ku nisanci kaza ku nisanci kaza farkon abin da ya hallaka banu Isra'ila mata ne kaza ai ta jan kunne a umarce su da hijabi ai ta waye saboda mu samu imanin yayi karko mala in ka saba da mata ko sallah ba za ka iya ba gara ta ce Allah da hira da kashe kwana sai su ba ta maka lokaci kai abin kirki ba saboda mata da kuɗi duk duniya babu yaso hallakarwa mata da kuɗi shi yasa annabi sallama yace a raba saurin kwanciya amma yaron da bai kai shekara bakwai ba to ba a sa ka umartansa da sallah ba saboda ko ya yi ta ma ba ta da amfani amma yana gani kuna yi uwarsa tana yi kai kana yin nafila a gida suna gani za ka ga yana gwada alwala yana gwada yin sallah yana dungurawa kar ka ce masa yi sallah rabu da shi in ya kai shekara bakwai daga nan za a fara masa training kuma wannan ya nuna cewa idan yayi sallar yana da lada ba wai ladan iyayensa bane iyayensa suna da ladan sun sa shi sallah sun koya masa sallah amma sallarsa ce ladansa ne kuma hakan ya kai shekara goma saboda daga shekara bakwai ake tsammanin tamyizi to amma su waɗannan shekarun an faɗe su ne saboda galibi galibin yara daga shekara bakwai suke samun tamyizi amma za ka za ka samu wani yaron shekara biyar yana da tamyizi shekara biyar ya san fari ya san baki shekara biyar abubuwan da zai faɗa da irin ayyukan da zai zai baka mamaki to irin wannan sai a sa shi a kafa da haka sai a la'akari da wayansa ba sai shekara bakwai ba wayansa da gane abubuwa da iya abubuwa to daga wannan lokacin sai a fara wannan salma da yace ku umarce su wannan ku ake da haka yanzu wajibtin ba yana kansu bane yana kanku ne masu umarni da haka kai da aka umarce ka wajibi ne amma shi da aka ce umarce shi shi da aka ce a umarce shi shi ba wajibi ne a kansa ba. an gane ko don haka wannan hadisin shi malam ma'anarsa malam ya kawo ana cewa umarni da yara suna shekara bakwai yin sallah a dake su suna shekara goma kuma wannan yana da matuƙar muhimmanci jama'a ita sallah nan da kuke gani idan an gwada wa yaro an koya masa ita to za ta rage maka ɗawainiya da yawa na yi masa tarbiyya ɗawainiya da yawa za ta rage maka na yi masa tarbiyya ku gwada sa yara sallah su koya su saba a ce yaro zai iya sallah da asuba zai iya azhar la'asar magriba isha to za ka ga nutsuwarsa daban ne to wannan sallah za ta rage maka kaso mai yawa na wahala wajen masa tarbiyya amma baya sallah to ba za ka iya shawo kansa kisa ku dubi lalatattun yara kangararru za ku ga asali ba sa sallah iyayen sun zuba musu ido ba sa sallah daga baya kuma sai su zama wato sai su zama kaya wa iyaye da kuma damuwa da bakin ciki Allah ya kare mu abin da yake gaban mu sabon fasali ne kuma ina ganin bai kamata mu shiga ba lokaci ya riga da ya tafi abin da muka yi daidai ubangiji Allah ya ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim ala alihi wa sahbihi ajma'in أي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه malam ya ce a dangane da matsalan nan ta yin sallah ga wanda baya sallah ya ce wani lokaci yana faruwa kuma sanannen abu ne mutane sun san cewa a gidansu wane baya sallah sun sani amma idan ya mutu za su yi mutu jana'iza irin yadda ake wa kamalallen musulmi jana'iza ya ce wannan yana faruwa kuma sananne ne To gaskiya wannan abin da malam ya zo da shi ɗin ba mu ma magana a kansa ba. Abin da nake nufi da ba mu magana a kansa ba, mun yi magana ne akan wanda baya sallah aka kashe shi kisan haddi. Domin duk wanda aka yi masa haddi, insha Allahu ta'ala haddin zai zama masa kafara ne. Shi ya sa ma har ya samu tagomashin a yi masa sallah. a je a binne shi a makabartar musulmai saboda an masa hukuncin rashin sallarsa abin da ya sa aka hana ma'abota falala da nagarta na mutanen gari su masa sallah saboda a ɗauki sauran rayayyu su ɗauki darasi ba wai ana nufin shi ɗin ɗan wuta ba ne a'a saboda waɗanda suka ci gaba da rayuwa su ɗauki darasi su ga irin yadda wani aka yi masa amma alal hakika ba mu magana a kan wanda baya sallar kuma ya mutu baya sallar kuma ya mutu mun dai magana a kan lalatattu irin ‘yan daudu irin karuwai suka mutu su matsalarsu ba ta rashin sallah ba ne amma wannan an san baya sallah kwata-kwata a gidan saurayi ne matashi ha gari zai waye ya wanke bakinsa haka za a zahar ya ƙi sallah la'asar haka ‘yan anguwa duk sun san baya sallah to irin wannan gafata malam ba ma zancen a kai shi sinima a masa sallah ba ba zancen a kai shi gidan barasa a masa sallah ba ba za a masa sallah ba ne kwata-kwata duk wanda ya mutu baya sallah ba za a masa sallah ba a nan me za a masa sallah duk wanda ya mutu baya sallah ba za a masa sallah ba ɗaukansa za a yi kawai kamar mushi a ji abin nan shi a wani wuri daban ba makabartar musulmai ba saboda ba a masa ma hukuncin rashin sallar ba da haka irin wannan kamar abin da malam yake nufi shine ana ma yi musu sallah ba ma sallah ma ta kaskanci ba a sallah ma ta falala kaga wannan kuskure ne babba muke tafkawa kuskure ne da haka in ma mutanen gidansu su sun yi masa irin wannan gatar kai da ka san baya sallah makwabci karka je wajen karka je wajen nan ba shi da haƙƙin sallah ko ko an gayyace ka in dai ka san duk wanda kuka san baya sallah ko an gayyace kai masa sallah karka je da jana'izar sa dai da sallah da binne shi ba abin da zai kai ka sallah ba abin banza ba ai ba rashin ciwon kai yasa muke sallar ba mu da marayinta zai zama zai zama wani wani mutum mai daraja a wajen mu wannan shine hukuncin da malamai suka yi wanda baya sallah ba za a ma sallah ba Allah ya tsawaita da shi kuma jam'i ne baya zuwa a masallaci amma yana yin sallah an san yana sallar amma jam'i ne baya zuwa za a masa sallah wannan shi za a masa sallah kuma sallah iri wacce ake duk wani musulmi da ba shi da wata matsala saboda zuwa jam'i wani abu ne da malamai suka yi sabani akan wajibcinsa wajibi ne ko ba wajibi ba ne wanda suka ɗauke shi ba wajibi ba suna ganin cewa rashin zuwansa ba dole ba ne wanda suka ɗauke shi wajibi su ne suke ganin cewa ya bar wajibi yana cikin sabo akwai wanda kuma suka ɗauke shi ba wajibin ba amma rashin zuwa sabo ne kamar malikiya rashin zuwa sabo ne amma ba wajibi ba ne to wannan kamar sauran ayyukan sabo ne da mutane suke aikatawa jifa jifa kusan kowa baka raba shi da shi wannan baya hana yawa mutum sallah haka matukar an san yana sallah to za a masa sallah yace wanda aka masa kisa na haddi ma abota sallah za su iya masa addu'a daga baya kwarai kuwa duk wanda aka masa kisa na haddi irin wannan shi ma duk wanda aka masa kisa na haddi irin wannan ba a ce duk wani haddi haka za a yi wa mutum sallah ba ba ce haka ba wanda aka masa kisa na haddi irin wannan shin su waɗanda ba su zo sallar ba za su iya masa addu'a amsa shine za su iya masa addu'a za su iya masa addu'a daga yadda suke Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa su roƙa masa Allah ai dama kamar yadda na ambata ita sallar saboda darasi ne ga rayayyu yawa darasi dan ya zama darasi ne ga rayayyu don haka wannan ba zai hana a masa addu'a ba na kamar dan fashi idan aka kashe shi da masa sallah shi ma irin wace irin ta sinimar ko kuma irin ta ta masallaci to anan dan fashi shi ma hukuncin sa hukuncin wanda muka magana akan su yanzu dan fashi shi ma dan ta'adda ne shi ma hukuncin sa kisa ne inda an same shi hukuncin sa kisa ne da haka shi ma irin ta'addancin sa da barnarsa a ban ƙasa to yana cikin waɗanda za a nuna darasi a jana'izar amma dai ya mutu musulmi fashinsa bai fitar da shi daga musulunci sana malam yace kamar yadda muka sani wajen mutumin da ya sallah ya samu raka'a biyu na ƙarshe da liman da ya tashi cikatowa zai yi malam yace ya gane karatun haka ne cikatowa za a yi kuma cikatowan za a yi su ne kamar rakawoyin ƙarshe za a yi fatiha ne zallan asirrance ne asirrance yace to yanzu matsalar shine a sai ya karanta sura sai ya rafkana sai ya karanta sura yaya kenan zai yi ba'adi ko ba zai yi ba amsa ta anan shine ba zai yi ba saboda ƙarin sura a sallah bayan fatiha baya baya jawo ba'adi ko da da gangan ne da a ce hudun gaba ɗaya yayi su kowace da sura ba zai yi ba'adi ba ba ba'adi na alaikum salam eh yace mutum mutum ne a gayyace shi gina kabarin arne ko arne ko dai mai kama da arne a gayyace shi aka ce aka ce ya gina kabarin ya musa tiles ya yi ginin ya yi tiles ya yi waye da sauransu ya ce ko da shi bai je ba zai iya tura wani ya je amsa shi ne haramun ne shi ba zai je ba in yi tura wani kamar ya je ne in man sanna sunnatan hasanatan man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha adallu al khairi ka fa'ilihi wadallu ala sharri ka fa'ilihi duk wanda ya nuna sharri kamar yayi ne kamar duk wanda ya nuna alkhairi kamar yayi ne dan haka ba za a yi ba eh ba za a inda a ce tonawa ne kawai tonawa mutum ya iya tonawa tona kabari kuma ya tona za a biya shi babu laifi ya tona wannan tonawa ne ba ba wani abu ne ba bauta bane za a yi a wajen binnewa ne kawai ba bauta bane ba wani sabawa shari'a bane to sai kawai ya aikin kudin sa kamar kafiri ne kira shi gina masa gida ya halatta in dai ba wurin bauta ba ne ba za ka gina coci ba ba za ka yi taris a coci ba wurin bautar wani Allah ne ka taimake su akan bauta amma wannan tona kabari binnewa ne ka taimake ku har garin gaba ɗaya kare muku wari abu ne kuma biya ka wannan sana'a ce ba na ba amma ginawa da yin tayar shi kuma da Allah ya hanka sallallahu alaihi wasallam naka ba za a yi Allahu a'lam mutu wannan irin wannan mutumin ya kamata a kai shi makabartar musulmi wanda baya sallah mu magana kai da su ba za a kai shi ba ai sallar ma cewa kace ba za a amar ba eh kai da ka sani yanzu ba za ka je sallar ba ba abin da ya dame ka eh kuma kai shi ko da an gayyace ka ba za ka je ba a gayyatan an ce in an gayyace ka coci za ka je ne a to ai gayyatar ma kala kala ce akwai ta Allah akwai kuma ta shaidan ba za a je ba wannan shi ne. Wato matsalolin nan kamar ina kula ina kula kamar da akwai su. Rashin sallan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi Yace shi wannan mutum ne wanda shi cewa zai ce ba angon ne yake sallah ba shi. Shi ba angon ne yake sallah ba. Ba a taɓa ganin sa yayi sallah ba an masa maganar sallah zai ce shi ba angon ne yake ba. Ma'ana kenan yana sallah amma dai akwai ayar da yake yi. to shi irin wannan shi irin wannan bincike za a yi abinda mutane suka sani abinda malamai suka ce shine wanda ba a san shi yana sallah ba da a ce zai zama shi kadai yake sallah a ɗakin sa bawa da ya taɓa ganin sa yana sallah mu ba ruwan ba mu san yana yi ba kawai ba ku gan shi yana sallah ba shikenan kuma sa hukuncin baya sallah eh haka shi ma ja haɗe na malam ne ya zo shi ana sallah raka'ar ƙarshe sujada biyun ƙarshe ya samu bai samu ruku'u raka'ar ƙarshen ba kun ga dai kenan bai samu sallah ba to sai ya tashi sai ya sai ya yi wannan sallar ya kawo ta raka'a hudu ce ya raka'a sa hudu to bayan ya idar kuma sai ga an tada jam'i shin zai iya shiga ya sake ta dan ya sanfalalar jam'i amsa anan shine a'a bai samu sallah ba amma ya samu jam'i ai jama'a an fahimta akwai bambanci tsakanin samun sallah da samun jam'i shi samun jam'i da zaran ka riski liman bai yi sallama ba kai kabbara ka shiga sallah ka samu jam'i amma shi ita kuma sallah abin da ake nufi da baka samu sallah ba shine za ka kawo ta gaba ɗaya cikakkiya sannan inda rafkanuwar da liman ya yi a cikin wannan sallar ban da kai in za a sujudar rafkanuwa ban da kai ko ƙabli za a tafi ka zo ka samu tahiya kana zaune sai ga an tafi ƙabli ba za ka je ba ba abin da ya haɗa ka da wannan shanu domin wannan sallar baka same ta ba amma ka samu ana jam'i na haka ka samu ladan jam'i insha Allah da haka ka samu jam'i original jam'in farko na liman ratibi shi ne asalin jam'i, wasu suna yin kuskure, sai ga mutum ya zo da alwalarsa, ana ta hiyar ƙarshe, kai ma in ka zo shi da ƙarfin hali sai ce ma, sai ce ma, ai sun gama ta ƙarshe ce. Wato, ka jira a sallame a sake kuta da taku. Nakan ce, to, ai, ka bar original, ai, wannan wata za ka sake ɗin ba ta kai ta hiyar nan da za ka samu ba. Sai ma an fahimta? haka ba a barin liman ko kiftawar ido ne bai yi sallama ba kawai ka fada ka shiga kai kabbara ka fada ka shiga ka samu jami ba ka bukatar kuma daga nan ka bi wani don wani sai ya zo ya zauna a zaman tahiya da shi ya dauka raka ta biyu ne in an ya ji an yi sallame sai ya ce au sai ya tashi kawai sai ya dinga waye ko zai samu abokin sallah haka wani kuskure ne abin da ake nema shine falala a jam'in nan da yawa mutane abin abin jam'i suna ɗauka cewa wato raka'a ake nema ba falala ba mu fahimta cewa falala ake nema shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan ɗayan ku ya tafo zai zo masallaci ya tafo cikin nutsuwa abin da kuka samu ku sallata abin da kuka rasa ku ciko saboda lada ne na jam'i an riga an ware shi za a baka to gaggawar mai kake wani za gan shi a guje an yi ruku wai kar a dago lada ne na jam'i an riga an ware shi har da kai inda Allah ya kawo ka da haka ba daga hankali in an dago daga ruku'u ma ka jona shikenan an riga an ware wannan kana cikin budget don haka idan mutum ya ya abin ya ya samu a sujada guda biyu to ya samu jami'i insha Allah ta'ala ko ta ya samu ya samu jami'i ba bukatar sai ya sake sallah malam zamu aje ka na karshe mutum ne sallar la'asar ya sha'afa ya samu yayi ta ba ya dawo gida yayi wanka kawai sha'afa shikenan sai ta can ta can bai tuna ba sai washe gari da la'asar ya zai yi sai yi ta sai la'asar din yanzu ba bukatar yayi la'asar ya yi magariba ya yi isha ya yi asuba ya yi azahar ya dawo ila asara ya yi yawa ya yi nisa sai yi ta ita kadanta lokacin da duk ya tuna shi ramukon sallah ba shi da lokaci ko yaushe mutum ya tuna ko bacci kake ka tuna sallah ka tashi kawai kai ta ko yaushe aka tuna sallah ba lokacin hani ko rana tana fitowa ko tana faduwa ko tana in dai sallah ce ta farilla mutum ya tuna ta ko yaushe lokacin ramata kuma wasu suna kuskure wajen fahimtar ramukon sallah sai wani wai ramukon asuba da asuba zai ramukon azhar da azhar zai ramukon la'asar da la'asar zai ko kuma wani in in asuba ta yi sai ya tashi ya dama yana da asubarsa guda biyar bai ba sai asuba biyar sai da azhar ma ya azhar biyar to wannan kamar magini ne da ya zo zai yi gini blok ɗinsa in ya ɗora ɗaya in ya ɗauko ɗayan sai ya saita su sai ɗora, in ya ɗauko ɗin sai seta su sai ɗora, kawai ya ta jera bulo kawai yana gina, haka wannan sallar take. Ginin zai ɗauru? Ba zai ɗauru ba, filme ne, ko da ƙafa zai ka jure shi, ba zai ɗauru ba. Wannan sarƙuwar shi yake ɗaure ginin, da haka ba asuba ake nufin a jera ba, asuba azahar la'asar magariba isha da a ce akwai sallar kwana biyar akan mutum to in ya tashi ramawa rana rana zai rama ba sallah sallah ba kuma da kowane lokaci zai wani ramko yanzu nan sai ya tashi ya asuba ya azhar ya la'asar ya magriba ya isha ya gama rana daya da haka ake rama salloli an gane kuma ma insha Allah anan ba wani mai irin wannan jagwal subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk